أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a uku ga wata na Rajab hijira shekara 1443 wanda ya dace da hudu ga watan biyu 2022 Allah mana jagoranci a darasi da ya gabata muna cikin suratul furqan mun tsaya aya ta 72 kin yau zamu tashi aya ta 73 insha Allah kahin nan ganin mun fara bayani kan watan Rajab tambayoyi da irin abin da yake yawo hanyoyin sadarwa na wani maganar cewa wanda ya aika ma wani labarin watan Rajab ya shiga da ire-iren maganganu dai na fadala yan uwa abinda malamai na hadisi bayan bin diddigin irin wannan labaru labarun da ke yaduwa na maganar fadala ta watan rajab babu daya wadda ta inganta wata fadala ta musamman dalilin watan rajab duk abin da za ka ji na azumi kaza na rana kaza azumi kawa kaza kai guda kaza ba ɗaya da ya inganta daga manzon da Allah ku sallallahu alaihi wasallam kan na ƙarya kan mai rauni ba ɗaya ɗaya mai gindin zama wani kirkire ne irin wannan misali na cewa wani ba da labarin wata rajab kaza kaza saboda kirkire ka tabbata ma kirkire ne amma na yadawa a ce kai ma ka yada ma wani an yi ƙarya a sa kai ma ka yada ƙarya kurin dan uwa mai azumi daman kana azumin ka ba hana ba azumi a wannan watan in ya kama kana kan ka dan balle masu yin irin alamisi alamishi da litinin irin sha uku sha hudu sha biyar irin wannan amma a ce wani labari kaza na fadara kaza azumi balle wanda shahara ya alamishi juma'a subudu babu ɗaya mai inganci daga manzon da Allah ya ko haka mutum kai ba kan shi wahala ya abu da tabbata sunna kurin ya huta sai ɗaya ya tambaya kan magana matsayin magana ana cikin khutba magana yan wannan hudu ba abu ne sananne ba saɓani kan shi haramu ne bai halitta har ma yakan ɓata maka lada na juma'a wata ran ubay bin ka'ab na ga abu darda ne a juma'a annabi yana hudu ba sallallahu alaihi wasallam sai aka karanta wata aya sai abu darda yake ce ma ubay wannan sura yaushe ta farko ko na aya ubay ya kyale shi ya ƙare sallah ta yaho ba ka da juma'a bakin rabanka wannan hirar da kai da ce ku daga na tambaye ka annabi yana rai sallah salama aka zo jalon su ya ce rasu da waga kunin ubai kuna na tambaya wani aya shi sabako wai ce ban ladan gwani juma'a yau annabi ce sadaka ubai maza na ce ubai ya gaskiya ka yake nan idan an tambayi aya shi sabako ina ka hira duniya Allah shi Allah kai a hankali gina takeici sai wani dan uwa ya mun tambaya bayan na bashi am tambaye da mini wata mas'ala ce bi huto ba idan a hili ba na maganar wata kasuwa ce yakan bada kuɗi iya nemo kiliyan daga baya sai a bashi riba gwalgwadon kiliyan kin da ya kawo sai ai wannan aiki ne kai kai kasuwanci kai dillalanci kai abu ba lai bane ba to dan bayan ya kare yana tsara ka anya nan akwai matsala wasu akwai wata nau'in kasuwa ta zamani suna mata suna imata ta sauka shabaki ko ta sauka harami ko elektroni wata kasuwa ta zamani ta yaudara wadda suka kiyamta kinat kinat kinat ko kinat ta kinanta kinat haka na ko kinat to kasuwa ce mai suke yanta wai za ka azuba kuɗi a wurin kuma an kan nemo kiliyan duk kan nemo mutum goma duk mutumin goma su ma kowa ka mutum goma iya da kaza ana diba adadin kowa wai duk wanda ka kawo ko akwai adadin da ake so ya kawo duk wanda ya kashi ma za a bashi kamar shi kaza kaza kaza to abinda malamai wani abin ya zo a wannan zamani kuma ya shahara da yawa bale masu neman banza kana kwance kuma ta wannan hanya ake yaudara su malamai sun tsaya sun yi bincike abinda aka bincika ka'ida ta shari'a a musulunci duk abinda yake da garar garar rudu abinda babu tabbas kan shi da wannan za ka isa kanka ka janyo wasu jama'a ɗaya rana aka rihe kwantakin ba mai samun ko biye kun ba wani zan kama bakon zan kama don kuma yadda fata an tutu mutane da yawa kanta haka ne ni ɗan uwana ba ka fatawa ne akan kaje ka yi dillalci na an biya ka amma kana nin kila ce wani ba ta halitta ba malamai zai biya akan ta akwai da yawa sun sa ban shari'a cikin da gaskiya magana Allah kiyaye ba ta nake ne ba sai da yake cewa mai dalilin matar shi wai yake ma oshi hushi Allah kiyaye Allah kiyaye da jami'a da Allah kiyaye mushi yan uwa duk wanda yake bayan ma ka musulunci ma magana uwa uwa ce mahi mahi ne kwarar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa abu guda biyu Allah bai barin sakamakon alahira tun daga duniya ya ka taba a ciki akwai uqul walidaini saba ma uwaye da zalunci tun a duniya a zalimi ya gani kane mutu haka wanda yake saba ma mahaifa yan wa bayan bautar Allah saman kasa bayan Allah da manzon Allah ba mai girman haƙƙi akan bawa kamar mahaifa yan wa in zaka san cewa butulcin da duk mai hankali a ce da ya ma uwaye tawaye ka diba uwa yadda ta ɗauke ka a cikinta irin haɗarin da ta taka bayan ka wuto haɗarin ta ƙare yadda ka rayu ƙarƙashinta yadda kula da kai diba uba yadda ke kula da uwar taka kanta ta aihe kan kulawa da cin ka shan ka ya huta a zage shi a mishi kaza ya je dawo da yayi in menene ne ya kawo dawa da hatsi da shinkawa gida ku ci duk ƙarfin shi ya ƙare wani ma ya tattare da wani ma haka ba abin da shaɗin wulaƙanci ba don ya kawo ku rayu kurin tsakar rana sun gyara ka sun tattale ka wata da wuta ce haka shi da su don wata da haka gaskiya uwa ba karamin haɗari ba ne ba ba butulci irin uwa butulcin ma'aiwa sun huce sun huce maganar wani musu fushi dalilin wasu zage shi a ba da zage ni ubanka zage ka yan wa me matsala ce babanka zage ka me ba kuni lahi ke zage ka me matsala fa na ba kuni bane ba to mutane so da yawa mutane sai su gaba abin kamar wanda zai ga wani ma'ayyinka ma'ayyinka ne uwanka ce ubanka ubanka ne in me ya maka ɗauka ma'ayyinka ne ba wani bane bai maka ba kakka hau kai ma kai baka wani haɓuke wajen shi ya hushe ya uban hushe wai amma ta mere wanda budurci ne budurci ne rashin rashin diba baya ne wallahi mai neman tsira gobe kiyama game da Allah cikin hali ya gyara da uwan shi ka bisa hankali duk in ma iya wala da maka da uwa mai zahi ko mara godiya akwai ma'ayyin ne bai godiya mai zahi ne bi shi a hankali kai ne kasa har Allah ya sa ya gane Allah ya baku lafiya amma karka ya daka dauki ma'ayinka wani abokinka ne gaskiyar magana Allah shirye da mu Allah rahma
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أنوا منا cikin bayani na ibadu rahman muna fata Allah samu alayin bayan Allah mai rahama wasu halayya ne muka jero da aka ta bayani na bayan Allah mai rahama ayyuka na kwarai tun daga maganar bin dare maganar tiyarwa maganar tsohon addu'a neman tsarin azabar Allah ɓangaren nau'in ciyarwarsu ɓangaren tauhidinsu ba sa gama da Allah da kowa ba sa kisa ba sa zina duk wani abubuwa da aka jero hali ne na mutanen kwarai da muke nema mu sifata da wannan halayya na kwarai Allah ta ba cikin lansu ma mun riye da bayanin waɗanda ba sa halarta dukkan zuwa dukkan aikin banza ba sa ciki suna hucewa cikin karamci matsayinsa na musulmi ba sa wannan mugun aiki shine yau zamu tabbata wallazina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summa wa umyana daga cikin halin su idan aka aka musu galgadi aka musu wa'azi ba sa ko aka da ko zabi wa'azi kai irad mana kiran kamar shi ake ba suna shurare suna surare in aka musu wa'azi iya sa zakatan su su nutsu su samu kaduwa Allah ya sifata masu imani inna mu'minuna la zikrullah
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولا آية الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون كما يكيب أن تقام إيماني وإن سوني ما إيماني idza zukira Allah in aka ambaci Allah wajlat qulubuhum zuciyar tana kadawa daga an kan sunan Allah suna harkawa me ake hudi kenan ba sa kan gafala kan ba su ake ba ambatan Allah iya sa su walka yace bayan jin walkawar zuciyar su wanda tulat alim ayatu zaratum imana in aka ta musu ayoyin Allah wannan ayoyin Allah suna ƙara musu imani wannan shine halin masu imani sai wa ala rabbihim tawakkalu kuma masu dogara ne ga Allah kenan daga cikin halin mutanen kwarai akwai falkawa ba sa ko aka da wa'azi suna kurare kuma hankalin su iyakawa suna neman aiki da wannan ayoyi na ubangiji shi ne kenan lam yakhiru alaiha summa umyana ba sa faduwa ma'ana ido rihe su makabace su kiji a suna ji suna shurare Allah sama alansu wallazina والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين kuma addu'a suke ya Allah ka mana kyauta ta ɗiya da mata ya zama to ɗiyanmu da matanmu na ƙwarai ne kana akwai magana yin addu'a ga iyalai yin addu'a ga iyalanka Allah sa su na ƙwarai ne ya haranta maka rai da ganin abin farin ciki cikin iyalanka a ce babu babban farin ciki ga iyalanka cikin da'ar Allah suna da'a ga Allah matanka da ɗiyanka kuma na addu'a kamata kaiwa eh ka roki Allah ya baka haka dan babu rabauta ta lahira irin ka samu kanka cikin irin wannan hali iyalanka cikin da'a Allah ka cikin da'ar Allah kuma addu'a ake Allah ka sanya ka sanya iyalai matanmu da iyalanmu ƙurat ayunu sai mutum abin za mu kalla mai horin ciki shi ƙurat ayunu ba kalla ba kai bakin ciki ka kalla hankalin ka ya tashi ga tafsir da mutum ta so maka dai abin tafsir da kake zama ta iyalai kurin problem kurin kina an kalla ka ji daɗi kai horin ciki Allah ba mu haka yawa kirin magama yawa ina karantar da mu roƙon Allah subhanahu wataala na gyaran zuriyarmu mu zama karanta haka cikin kisa Ibrahim alaihi salam kisa annabawa da suke neman Allah ya shirye da iyansu in kuma a musulunci bayan wannan abin tabbata a sunna tun ma maganar a sunna kahin ma yaro zo duniya annabi ya karantar da mu neman shirye da ita ma ta tun harko ita ma an karantar da mu me yake kawo albarka ta iyalai tun kawo ta a karantar da mu daga ta zo ka ɗora hannu a goshinta bayan sallah raka a biyu in can da baka taɓa limanci wani yake liman eh yake liman gamin farko yake liman ne a gidanka bayan sallah raka a biyu za ka ɗaura hannu a saman goshinta allahun inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alai wannan neman albarka ta alkhairin wannan mata Allah kalma duk wani sharri nata wannan shine adahur ka ganin neman albarka ga wannan mata sai kuma wajen saduwa ce baran nan kadai ba yace duk wanda wajen tarawa da iyalan shi yace bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqatana in kana addu'a in Allah ya kaddara samun da a wannan kwanciya shaytani bi cutar da shi ka samu tun farko zama kariya ba sai zuba ya rikice ya garinka ka neman addu'a eh tun farko kenan mutum ya aji hankalin shi ka aje sha'awa a gehi kai sunna eh ka aje sha'awa a gehi ka aje sunna kai sha'awa ka eh wannan shi ne kamata wannan tilkin haka nan ke tun wani kwaci gina abu gina roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya bamu kyauta ta matanmu da zuriyarmu ɗiyanmu zama to abin farin ciki gare mu waja'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu jagorori na mutanen kwarai zamu yi wani aikin alkhairi dan ba su koyi da mu amin rabbul alamin ci gaba
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
yawon mun je duk irin wani halayen da aka jiro na masu imanin ibadu rahman muna fata Allah ya samu ala yanzu to yan uwa wannan abin da aka jero waɗannan halayya na mutanen kwarai tun daga maganar bin dare da sallah maganar roƙon Allah neman tsarin azabar Allah da neman rahama ta Allah da kyakkyawan tadabiri wajen wajen wajen ciyarwa da tauhidi da kaurace mu zina kaurace mu shirka zamu ce da kaurace mu zina kuma da ya zamanto a cikin halinka akwai kula da ƙaurace ma dukkan aikin banza ba sa aikin banza suna kula da aikin ƙwarai suna kuma aka yi wa'azi suna karɓar gaskiya suna aiki da wa'azi wannan iya cikin abin da aka jero na bayan Allah mai rahama wanda muna fata Allah ya samu alayinsu wa'annan abin da aka jero da addu'a ta neman alkhairi ga zuriya to wa'ina ta ulaika wa'ina masu wannan hali yujazawna al-ghurfata bima sabar za a saka musu sakamakon su ne tukucin su ne sakamakon algurfa ta algurfa gini madaukaki mana benaye na hakika na aljanna ba masu ba ana ta iyaka a duniya ka ci san zuwa san kisan metir wani a dubai wani balarabe ya yi milimetar wusan metir wani zai milimetar bakin ta ne ko suke da a duniya bakin milimetar na kilo daya wani mace aljanna gida guda na aljanna dan al'iya da wani sittuna milan fi sama yace fiha alun yace gida kuma yace dukkan an shi wai ba da birgi ba na siminti simidir ko magana wai wai karo a da lu'ulu ba zinariya ma ba zinariya ko azurfa ba ta da lu'ulu mujawwaf lu'ulu ne diamond kuma aka yi gida beri mil 60 a sama kuma ce ciki kurin iyalai ne wata bata ga wata ba kurin naka ne kai daya Allah kai malahiya kenan wannan shi ne algurfa kenan shi ne babban gini wannan abin da Allah ya ce bi ma sabaru bi ma sabaru kaji ba a banza ba ki samu ya an yi haƙuri yawan ka ce haƙuri hanyoyi da yawa ne haƙuri mun yi wuce haƙuri an san haƙuri wa kuna akan wani bala'i ya zo maka a akwai haƙuri hatta kan tsarin Allah haƙuri yau da gobe maganar sallah cikin dare kana jin barci ka daure ka tashi ga sanyi ka yi arwalla ka huta masallaci cikin sanyin ka je ka yi sallah ka dawo an jima sallah azhur an jima ka kuma ana jiran ka a masallaci kai da kawowa wannan haƙuri ne na ibada Allah azumi ya zo ga zali ga komai ka daure ka yi azumi duk yana cikin abubuwa na haƙuri wannan bangaren ibada kenan haida hakuri haka bangaren hakurin kauce ma haram baka da kudi kada kalla haram ana cin tambayan tambawala misali ta banza ana cin ana cin miliyan miliyan uku miliyan goma baka da komai ya hakuri kaka ci ka je ka diploma comptabilité ka zauna bana na na computer ga gidan tambola iya na iya na ma ajan kaka je eh kaka je hakuri ya hakuri cin haida hakuri ga kudi ga kudi ya hili ma kaka je wannan shi ne haƙuri kan baka da arme ga sha'awa ya haƙuri kaka take zina shi ne haƙuri kan da'a haƙuri kan kauce haram to kuma maganar haƙuri akan maganar cewa musiba ta zo ka yi haƙuri ko minu zai huce ne in mai kai ba ga akwai wanda ya gika wani malika wani duka to ni duka ya mutu gaba ya mutu duka ma ya mutu wani gaba daya ke in mai kashe gari ba kasa da kai kai wani wannan shi ne kenan haƙuri kinan dole sai da hakuri yace sun samu wannan ababe ta bi ma sabaru dalilin hakurin wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama za su rinka gamuwa da gaisuwa ta aminci a cikin aljanna can cikin su alayata jannatu adani yadkhuluna masalan min abahim wa azwajihim jannatu adani yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار
muna maganar sakamakon ibadur rahman Allah sama alayansu da ya ce wa'annan ula'ika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tiyatan wa salama gamuwa da rin hakuri kuma da gamuwa da sallama da gaso malaiku tuna Allah ce jannatu adn aljanna da zama ce ba zuwa ba ake a shakata kudin sun kare a dawo gida irin jin dadin duniya yawon duniya yawon shakata na duniya a je a kare a cinye kudin a dawo gida a ita an je an je kenan jannatu adn an je kenan kuran ya ce yadkhulunaha masu imani suna shiga wannan aljanna ba su kaɗai ba ya ce wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zuriyatihim za su ga aljanna da uwayensu da matansu da iyansu in wannan iya daga cikin kyautawar Allah a ni'imar Allah ta aljanna Allah bai sa ka aljanna matuƙa iyalanka in dai masu imani ne ko ba su kai ba darajarka kyautata ma dan aljanna karci ta aljanna a gama ka da naka uwaye ne iya ne mata ne tare za ku rayu yana kuka rayu a duniya can ma haka za ku rayu alhaɗa mu da iyalan gaba daya ita za ku shiga wani aljanna tare da uwayensu da ɗiyansu da matansu da iyayensu wannan sakamako ne na Allah na masu imani sai masu aure guda yace a wannan suna cikin wannan hali cikin gidan aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab kuma ga mala'iku ta ko ina shigowa suke ta ko ina min kulli bab me suke musu salamun alaikum me ce bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku ɗan aljanna dalilin haƙurinku dole yana haƙuri na ibada na zaki da wulaƙanci wani iya kallo he hallaka don ka zabe ka zage shi iya kallon gaskiya iya kallon bid'a ko shi ka ka a ce ka san magaje ba da kai ba ka ka kuma da baka zama ka ce kuma ta ka tsara wai ya kallon iya kallon bid'a ce za a yi fa wai san ya yi ba bid'a ce wa amma ka san makwabta ko ƴan uwa ka kubata haka ma he je ayi da shi wasu ba kowai ya haƙuri ga haƙurin zagi ko abin da zagi ba ka haƙuri shi wata za a ƙari ko miya lokaci ko ma miya lokaci din suke san ka ba wani zai an doke mara ya doke a makara bi ka ana kana mutu an ƙari sai abin da ka aikata ba wani aboki ko ɗan ko wani an ƙari haka mutum kullum ka yi ƙwarin gyara tsakaninka da Allah wanda za ka mata a barka da shi kowa zai baka da Allah ne wa haka ne ka yi ƙoƙarin gyaran Allah wani za koma gare shi kowaye zai baka da kai da Allah zai kwarin kai kullum ga kwarin gyaran alaƙa da Allah kullum shi ne a gaba yanzu za ka rika musallama salamun alaikum bi ma sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku dalilin haƙurinku fa ni'ma uqbad da ma dalla barkanku da kyakkyawan ƙarshe shi ne gidan aljanna Allah kai mu Allah sam ci gaba da rahma khalidina fiha khalidina fiha wannan aljanna khalidi ne fiya karan ka bayani an shiga dawama ake hasnat mustaqarran wa muqama ai wannan matabbata da wurin zama ya kyautata a ce kayan ƙarshen gidan aljanna Allah shine ƙarshen mu ya Allah ce gaba قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
Allah ce kun gaya musu da mun ji matsayin wa'annan bayan Allah da irin sakamako da Allah ke ma irin wa'annan bayi na shi sai ce ga Allah ke ce manzon shi gaya musu ma ya'abu bikum rabbi laula du'a Allah fa ba ruwan shi da ku ba in ba dan na an kama kana addu'a in ba dan bauta ba da kuke mishi na kaskantar da kai zuwa ga Allah matsayin kuna bayi ga Allah in ba da wannan ba ba ruwan Allah da ku kowaye bawa yake na Allah ba wani dan wani jikan wani a wajen Allah kowaye bawa yake kenan wannan isanin da Allah ya musu dalilin bautar shi ne kenan ka samu matsayi a wajen Allah ya baka matsayi ya baka daraja dalilin bautar shi amma haka ba ruwan Allah da ku ya ce faƙar kazzabtum amma kun ƙaryatar da maganar Allah to fa saufa ya kunu zama azabar Allah za ta kama kuma ta ba mai riba kuɗi ta ana magana wanda ya kafirce mu Allah mun sakamako wanda Allah wanda ya ba Allah ku tushi wanda wanda ya ƙare wanda ya ƙare ta ga sakamakon shi tabbas Allah shi da mu sai sura sabuwa ko
بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين
أعوذ ب- بسم الله الرحمن الرحيم ضاسيم تلك آيات الكتاب المبين وإن Allah subhanahu bayan dai wannan harfa guda biyu Allah ya san hakikanin fasarar su kowa ya fasara bakin nashi dai Allah ya san mahi sani kan fasar wa'annan harfa guda uku da muka jiyo tilka ayatul kitabil mubin wannan an ce na ishara ce ta daraja ta matsayi na ayoyin alkur'ani wannan ishara ce asalin abu ne na nesa mana ce abu ne na daraja wa'annan ayoyi na littafi bayanani mana alkur'ani su ne kina muke karantawa hankalinka ya zo ana karanta maka ayoyi na alkur'ani littafi ana bayanani mai Allah ce gaba
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين
yan uwa wannan sura daga cikin surorin alkur'ani makiya tana kwarai za mu ga bayani ne akan maganar risala imani da manzan Allah da maganar gobe kiyama sakamakon gobe kiyama duk da ayoyin Allah wajen jan hankalin mutane zuwa ga imanin alkur'ani kanshi da manzon Allah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam asali an san matsayin shi da manzo kuma mai rahama mai tausaya wa al'umma shi kira da yake ya gamu da cikas mai yawan gaske kowa san dole kan labari ya san inda gamu da cikas matsayin shi na mai neman shirye su matsayin shi na mai tausaya musu amma abin ya samu cikas da adawa mai karin gaske shi abin yake bakanta mai rike bata mai shi na laka cewa la'allaka baqi'un nafsaka ala Allah kun mu'mini ya kai ka halakar da kanka ka mutu na sai ga abu kwanta ma kima girman bakin cikin amana ba ya kai ya mutu ya kai ya bai dalilin ma shi tashin da kace ka kina ka da kai bakin ciki ya kashe mutum ya kai bakin cikin su ya kashe ka Allah ya kunu mu'minin dan rashin imanin su da kai da abin da ka zo da shi abin ya kai ya bakanta ma rai kun shine wani Allah ka cewa sa'a da muka la amnun kana da kullu jami'a walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون wani ayoyi suna karantar da mu irin damuwa da manzala yake yi ta tashin hankalin karyatawa ya zo da shirya amma shi ne kuma babban ɗan adawarsu wannan damuwa da yake Allah ke jami kakkata da hankalinka walau sha'a rabbuk la'amana man fil ardi kulluhum jami'a inda ubangijinka ya so Allah da duniya kowa sai imani kowa zai imani gaba da kullum jami'an to Allah ke nabi so haka ba afa anta tukurihun nasu hatta ya kudu mumini kai za ka fi zama zane ko ya imani nan kuma akwai a kakkai kana sa kowa imani shi allah bai so haka ba to kai za ka sa za ka ce kowa ya ta ƙarya imani imani ba haka ba ne ba haka allah tsara duniya ba ya yi wuta ya yi gidan aljanna in kowa imani ba za da wuta mai aikin wuta haka allah ke dama ya shirya akwai yan wuta akwai yan aljanna allah samun aljanna kenan kaka damu dama Allah bai tsara ba kowa ya imani eh da haka cewa maka da nafsin an tu'min illa bi idnillah bai yiwa ga wata rai ta yi imani he da yardar Allah kenan imani wa imani an ce wata baiwa ce baiwa ce Allah ke ma bawa don ne maka kyauta ce maka ya baka da maka imani gode ma Allah waje an rujuta da jin laqilun kuma mun sarabu Allah sa bar su matan su kuma kenan ta kace maganar imani abu ne daga Allah baiwa ce daga Allah kenan nan ana magana da manzon da Allah ya aiko kuma kenan kai ma haka an zo naka da'awa ne kai kira kai bayanin gaskiya ga mai shi an kasar da bayani ta rage na kasar ke naka kuma tsakabar Allah da bayin shi mai raban shari'a ya amsa mara rabo ba inda ka iya da shi kai tare ma hankali zagin kai ce ma yanda kasar ana gaya ma a yanzu haka ake ga manzannin Allah makaryata ne fatatu ne yadda kana ana a yanzu kana kira a zo a yi aiki da ƙur'ani da sunna a yi abu sunna da littayin Allah ya ce ma kai ɓatacce ne ka ji wa shi kuma iya bin uwaye da kakannu aye shi uwaye haka muka suko uwaye da kakannu kuna maka ce eh kana ce a zo abu ƙur'ani da sunna wa amma kuma take mu kai ne wai sabon addini Allah shi da to wannan abu haka yau ga annaba malakin dan wani hatta annaba annaba miki kan annaba banu Isra'il abun mamaki muna jin labarin annabi Zakariya sai ai karshe na annaba banu Isra'il Yahaya Zakariya Isa sai da lokaci guda a wuri guda gida guda fami guda ce gida guda suka rayu wannan annaba guda uku kuma a Baitul Maqdis masalan anan suke jagorancin al'umma amma a wannan masalan kai Zakariya ya mana annabci akwai malamai na taura na banu isra'il a garin su suke limanci a masallacin su suke jagoranci Allah ya ma zakariya wahayi manzon Allah ne suka ce la ba annabin Allah bane su malaman masallacin su suke suka ji su za shi kuma suke gama kuma da gwamnatin wancan zamani gwamnatin majusawa ta rum su ba su addini gwamnatin wasu kama mai su don su a lokacin nan suna ƙarƙashin mamaya ta rumawa amma su suke ai- gama zakariya da hukuma wannan ba adam Allah ba ɗan wara ne haka suka yi ƙarshe dai zakariya aka sa aka bi shi aka kashe suka sa wata hukuma ta kashe shi aka kashe zakariya ɗan shi haya shi ma aka kashe isa sun rida shi Allah ɗauke shi yan haka ake wasu ma haka suna a cikin bayi haka Allah ɗarka shi mai kira zuwa ga hanya da mikinta haka take haƙo bi kiyama ya ji Allah wajen hajji lahira na kana kullum haka ne akwai wani ƙuri akwai na banza Allah sama Allah na ƙuri a kullum kenan dan haka Allah ya ce la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin ka kai ka halakar da kanka dan musiba imani kidan kaka damu Allah ya ci gaba إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين
Allah ya ce inna sha nunazzila alayhi min as-sama' aya dan san wai Allah ne bai so ba kowa imani duk shigantaka ce Allah ya ce inda musu he mu sabko da wata aya raksa dole ka me kauya kai imani dole kun karanta bakara da barmanu Isra'il da Musa ya zo da at-taura suka ce ƙarya ce Allah ya ba da umarni ga duwatsun kewayen Palestine suka taso duwatsun ga hata zama dutsen kaga da ko zin wannan suka taso gaba ɗaya da hadari suka wa garin zu- haka suka rike garin ko ku yi imani ko ya faɗo haka ga musu shi ce suka yi sujada suna kallon ƙasa suna da sun tuba shi aka yi cewa yahuda suke sujada a rabin goshi cikin su akwai suke da rabin goshi suna kallon dutse kuma suna sun tuba kai ƙasa dole suka sujada dole suka sujada an haka yi dariya a dani yanzu kowa sai wani ɗan shekaru baya kaɗan da ake magana kan niƙabi kan hijabi tsaro ya yawa dole a kata shiga nuri idan ta ariya ta bala'i sai ga shi Allah ne wani mutane da corona sai ka ga shugaban ƙasa ba gane ma wane ne ya sa ya sa- ya sa niƙabi Eh, Allah ana ko sai mun baka ne waye wani mun mun ne kada maka sai har mun tun daga shugaban kasa har mun har kowa kowa ya sai kabi yari har mata ba mata ba har mata ansa shi ka daga take wallahi corona Eh, corona shi ya zaka kun ga kun ga yan uwan Allah ba kun kun ga abin Allah kyale gani gurin Allah kyale gani wallahi Allah in yaso kowa bi zai dole ba magana wani taurin kai kaga yanzu da yake Allah ya mutar da corona dole a riye ba magana mace da mata ake ciya mata ko tun zama zan masu riye sun sa niqabi su riye fuska he idan ana cewa gaisa maza da mata suna ta shishigi ne me ga kasa da mace da miji to zama zan ma ba ta gaisa sai ga shugaban kasa da gani a wani an gama gudu hannu yanzu ba maganar mata ba a namijin ma bai gaza tsoro ke tsoro ke gaza da shi ka aje koro da rage shi sai ka an taro manya ne in wato kaga zo manya ne ba da su suka ci a tsaro ne saboda tsaro dole a hudu da kabi kai to saboda tsaro wasu da tsaro gaji da da kuma dole ka shiga duk ma'aikata doka ce ma eh ka sa wani wuri ba a- baka shiga ma ce kasa ya kasa da tsamin kare wasu ga idan ka kaga su mata sun huta sun huta da gasa da su da ta kai shi ne a ta sa ni kabin tana mana iya sa ni kabin ta amma zo umarni ne ma dole a yi wanda haka an ga ana shiga taka Allah ne kyali eh haka Allah ce wani misali ne guda yanwa cewa Allah ce inda Allah ya so ya ce inna sha nunzila alaihim min samai aya in muka so sauka da wata aya daga sama fa zallat a'naqum la khadi'in dole su kaskanta su duka su bi da dole Allah ne gani kurin kamar zan- Allah da bayan shi kurin Allah shi da mu ci gaba da rama
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين
Allah ya ce wa ma ya ci min zikirin min rahman mudasin illa kanu anhu muridin duk abin da zai zo musu na galgadi daga Allah mai rahama aka kawo yau wata ayata wata suka a kai maimakon su yi imani a muridin za su kau da kai daga imani da wannan sako da daga Allah subhanahu wataala halin su kenan Allah ce faqad kadzabu فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Allah ce faqad kadzabu su dai mutane sun ƙaryatar da gaskiya da haka halin su ne kuma kaka damu Allah ce fasayatihim anba'u makanu bin satiun sakamakon izgili da suke wa manzanni ya karantar da kai an wa manzannin Allah izgili to wannan sakamako zai zo sakamakon izgili suke ma manzannin Allah zai zo Allah zai kama su da laihin wannan izgili da suke yi Allah ya ji hankalinsu awalam yarau ilal ardi
أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم نعم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم نجا hankali ne Allah subhanahu wataala ke ma bayi wannan kullum wani ya cikin sunnar Allah ya cikin littafin Qur'ani Allah yana janyo hankalin bayi ta hanyar tauhidin rububiyya mai kaza mai kaza mai kaza ke na kamata mai wannan matsayin ba shi matsayin shi yace mutum ba sa ganin ƙasa da suke samanta kam ambatna fiya min kulli zawjin karim yanda muka tsoro da tsoro iri-iri masu mahimmanci masu abin sha'awa abin ado iri-iri baka yi wani kulen iri nawa ne sun ka iri nawa ce ta gaba ta ta garin kuma ba sani gaba ɗaya ba iri-iri ko abin sha'awa abin gani a lura bisa ga wani abin su ɗauka aya Allah ta wannan ikon Allah na yin wannan halitta daga ƙasa tandararra Allah ce inna fi zalika la'aya lalle cikin yanda Allah yake hudo da tsirrai a cikin ƙasa kuma abin sha'awa ya mutu kuma ya ta sake wani a gaban ku da iya wadanda ke nan dai ya ga damana da yawa duk kowa a cikin nan ya ga damana da yawa ganin su za a yi abin sha'awa abin gani a lura abin sha'awa ya burge ka kwana biyu ya bushe lalace yau misali ka je gonakan garin in ka ga tsanwa a nan da wuya ka sai dan wani kan ba taɓa yi ba kuma yan watanni ana ana na yan watanni watanni an ga koma sai kuma tsanwa shar abin sha'awa an yi su sun mutu an tado sun rayu sun koma kamar da kenan kuma haka watan abin yake wani ashe ka aya ka san Allah mai iko ne na tadawa bayan an mutu duk irin shirka da ka sani a wurinta haka za ta taso sai ka ce aka ɗauki hoto ka ce ta bara ce da tabarda iri ɗaya ne ita ce irinsu ne yadda wannan tsoro ke ci ƙasa kai ma watar haka za a yi ruwa irin da kana ruwan sama annabi ce za a yi ruwa na musamman duk abin da aka halitta a saman ƙasa ya ya tsoro abu sama komai kowarai wannan shi ne aya ce mace wa makan a kasarun mu'mini duk da haka mutane mafi yawan mutane ba su imani Allah sama cikin masu imani Allah ce ma aksar nasu lalata bi mu'minin Allah ce haka mutane mahiya mutane ko kaso ko kako daga nan mutane mahiya bas imani baka bala Allah Allah bai tsara ba kowa ya imani to ma aksar nasu wallahi halarta bi mu'minin Allah ce mutane mahiya mutane ko kako daga haka nan ba sa imani kidan san kidan kuma magana kowa gane ba taso ba haka ba Allah shirya eh ba haka ba Allah shirya kowa gane mai rabo ya gane haka za a tawazin dole a bar wani a wure shi Allah ya ce inna rabbu inna rabbaka وإن ربك لهو العزيز الرحيم kuma lalle ubangijinka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka Allah shine al-aziz mabwayi me abin da yaso ba mai hana shi kuma a lokaci guda ar-rahim ne amma kake kai ba dan kama kariya bane mulkin duniya an yi isa to kuma sai da kama kariya ya abin da ga dama zai yi to shi Allah abin da yaso ke yi amma kuma mai jin kai ne mai rahama ne Allah ka ji kanmu ci gaba
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون
Allah ya ce wa izina da rabbuka Musa yanzu muna cikin yan wa maganar gogurmaya dan bayan Allah da mutanen banza da kwari annaban Allah sai Allah kama labarin na ce tasliya ce ga manzana sadar ma ga masu imani labarin gogurmaya tsakanin gaskiya da ƙarya haka labarin wani bawan Allah annabin Allah sananne a duniya kuma abu bi hatta wajen Allah kitabikin Musa alaihi salam wanda Yahuda suke alfahari da shi ai namu namu ne namu ne namu ne ga shi ma ga nisha ba ba haka kai zuwa ce ba a banza kun ya wuce a cikin daɗi zama a'a shi ma gogor mai yayi sharaka labarin anan wa idna da rabbuka musa anitil qaumuz zalimin lokacin da ubangijinka Allah ya kirayi Musa na cewa ka je wa mutane azzalimai kuma kuma tsaha kadan Allah ta kadisi Musa zana da rabbuka وهل أتاك حديث موسى
izur amara إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
falamma ta فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى
na'am Allah ya ce wa hal ataka hadithu Musa izra anara shin labarin Musa ya zo maka lokacin da ya ga wuta nan ana so amma a ce ake fitar da ta shau a sama labarin ka ba da hankalinka a sama faɗan abu ko a hausa mu na san baka na ka gan cewa ne kaga abin da aka ji a waje kaza wannan sai baka na kaga abin da aka ji kaza a san baka ni ba amma dan ka ji ina so in ji hankalinka maka labarin labarin Musa ya zo maka izra anara lokacin da ya ga wata wuta faƙar da ahalin kusu inni a nasu na racin iyalan shi ku zamna na hango wuta la'alli a cikin mina bi kabasin a ajidu ala nari huda zan je ɗayan biyu ko da kirar ya karta da kai musa cikin daji ne ya ɓata hanya kuma ga sanyi ya ce in na je wannan wuta iyawa in zo da abin garwashi abin jin ɗimi ko ku mu sami shirya mana mu sami labarin hanya ina hanya take musa ji ki wuta ce adi in ta da kullum falamma ataha musa iya zuwa wajen wannan wuta nudi ya kira shi ya ji kira kurum wani kira ji inni ana rabbuk babban kira ni ne ubangijinka mai kira yanzu inni ana rabbuk fakalla na alaik wadda ta kalman ka tsoro ta kalman ka innaka bilwadi muqaddas tuwa yanzu na sa ana sa bashi directive ina yake ana ce muku ya bace yana hanya ne ko abin da kashe neman wuta da ko neman shirya neman hanya yanzu a shiga mai ga inda yake mai maka magana ubangijinka ne kuma a yanzu kana wannan kwari almuqaddas bi suna tuwa an ga mai inda yake Musa ga inda kake cewa kana wuri kaza a kwari kaza take Musa ya samu inda yake to inni ana rabbuk da ya kawo magana faƙada an alaik ɗan wannan magana faƙada an alaik wannan mangaru juya na malamai babu wani asar sahihi da ya zo daga matsan da Allah ya ko wata mai dalili a fata jiki ce fata mai mahata mace ce zai kai sani ba gama gama kurin ka mata anan kurin ku ta kalma kuma Allah da kurin ku ta kalman ka wannan suna kashi kan masu cewa ba a sallar takalmi to ko na wannan ka kama su masu kawancin labarin suna kawo nashi akwai najasa a ciki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam masu cewa da suka ce manzo Allah haka tawaka na gare shi sallallahu alaihi wasallam iya sallah da takalmin shi asaba sunan cikin zai sauran wurare ka sunan abi dawud ya tabbata manzo Allah iya sallah cikin takalmi har wata ran iya sallar takalmin sai suka ya hudda sahabbai su ma suka hudda da ya kashe musu tambaya me yasa kuka hurta garin kenan da kansu ji asa ya rasulullah wala mun ga mun ga mun ga kawo naka mun ga naka hudu mun ga hudu nan yace ani ma malaika jibril yazo ya ban labari a cikin sa akwai najasa shi yasa na hudda ya sha Musa da dalili to zai Allah ya ce mini dai furta kalmanka kana wannan kore mai tsarki inni ana rabbuk faqalan alayk innaka bil wadi aswa yace wa ana ikhtartuk zai Allah ya mishi wa ana ikhtartuk ci gaba وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري na'am Allah ya ce wa an akhtartuk fastami' lima yuha ni na zabe ka daga yau kuma ka shurara abin da za maka wahayi zaka abin sabuwa ce ka shurari me za a gaya maka me ce gaba إنني أنا الله innani ana Allah ni ne mai ma magana ni ne Allah kuma la ilaha illa ana babu abun bauta sai ni kadai fa abuduni ni kadai za ku bauta waqimus salata da zikiri ka da sallah dan ambato na lokacin da ka falka ko ka tuna wannan haka aka gaya Musa alaihi salam a wannan wuri da aka yi magana da shi mai Allah ce gaba
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
tun an gaya mashi cewa inna sa'ata atiyatu la raiba fiha tashin kiyama tabbas za ta zo kun babu shakka kanta akadu khufiya Allah ya ce ya kai a ce inda Allah zai boye ma kanshi wani abu boye kiyama dai da ya boye ma kanshi to Allah babu nake boye ga Allah litujza kullu nafsin bima tas'a Allah ya sirri kiyama dan ya saka ma kowace rai sakamakon aikin da ta yi a duniya shine hikimar Allah ta da kiyama zai saka ma kowa sakamakon abin da ya aikata a duniya in alkhairi kai ka ganshi in shari haka haka Allah tsaya da dan haka fala suddannaka anha man la yu'minu biha wa taba'a wa fatarda kakka yarda wani mara imani da yake kan ki kan kiyama ya sama shakka a kakka yarda a banza ka halaka zaka halaka yanzu wannan bayan wannan bayani Allah ya sa tambaya
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى
قال القيها قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى
na'am Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa Allah ya san kuma mai masa tambaya Allah ya- Allah zai tattawa mace Musa za su tattauna da Allah zai tattauna tsakanin shi da Allah tattauna wace da ake Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika Musa ya Musa Musa me ya da maka ya me me hannunka dama yace qal hiya asaya Allah sanda ka ce atawakkau alaiha wa ahushi biha ala ghanami sai ta take dogara kuma ina kora ina bobowa dabbobi na abinci kuma ce wali fiya ma'arif ukhra kun bayan wannan ma Allah ina da bakatu da wani sannatawa yanzu kenan ga matsayin sanda shi sanda ce ga aikin ta Allah wai kai tsaye al- alkiha ya Musa sakata kun marwan kun kai ka sake da wata kun sakata kun ka sake kun sanda da ka yadda ta sadda sadda mana yadda ta فألقاها يبقى من الله يسكت فإذا هي حية تسعى هي غاسندا تقوم مچيجيا كما تنا غوغاوا تنا كداوا قال خذها ولا تخاف كما تا كاي صورن كومي سنعيدها سيرة زمنة إلا تجي ما هكمر الله أنبا موسى جرباواني أمي عن ترماني بهاجرين فرعون بيكي سندا كون شما شكر قدو ya to a nan kima musa wala bude baram a nan kima musa gudu yayi to Allah Allah ce to wallahi mutu bidan wallahi yake Musa Musa da shekka shekka da gudu kowaye ya rata kowaye bai Allah ce a ce ya Musa Musa dawo dawo eh nan ba wani tsoro mana kaka damu idan ka Musa an tarma ka koya mishi sanda ga suka ciwa kan sa Allah ka san hikimar Allah yanzu inda ba ana ka ya ce gaban farawa saka sanda kowa ya kauce kauce ne ba da yake ba kowa gudu to Allah ya da mai jarraba a can a cikin daji aka ce dawo kamata ya dawo kama kan shi ya kallo kenan ba abu da kai yanzu kai Musa ya san ɗansa da shi khuz hawla taka sanu'idu wa satal ula yanzu kuma me na gaba wajen mu ya taka qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى
التي خذها ولا تخف كما تذكر ولا قومي سنعيدها في الأولى زامنة ينتتكي دا فزونا آية قد أقول كم ودم إليك إلى جناحك تخرج بيداء من غير سوء آية أخرى كما سهننك كسا هننك أوين رجلك أنت وجه همتك كان سوا takwallo bai da za ka hudu har na iya haske kuma ni gari su ba wani cutarwa haske ike wata yaki a tsanu iya haske alaƙi wannan ayatul ukura ita ma wata aya ce daban bayan wata sanda wannan allah ya ce gaban wannan bayan magana sanda bayan magana Allah ce wannan abin mun maka haka nan dunurika min ayatul kubra dan mu gwada maka ayoyin mai girma kenan an gwada Musa magana sanda magana hannun shi ya rinka walkiya kuma Allah ce wannan mun yaga ne dan mu gwada maka ayoyin masu girma ka gani a gaban ka yanzu kuma me zai ta yi اذهب إلى فرعون إنه طغى
قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قد أوتيت سؤلك يا موسى
ولقد ولقد مننا عليك مرة أخرى
حسبك على كبر على كبر رتيو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته